أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين يؤمنون فلما جاءهم رسول قالوا إلى ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال الملك اوتوني به ولما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم da aka je gayawa a shi sarki sarkin masar fassarar mafarki da aka samu wajen yusufu da yake cikin kurkuku da aka gaya masa wa galar malikutu ni bi sarki ce maza maza a zo mini da shi kawo mini shi falan ma ja wa rasulu manzon sarki da ya je wajen annabi yusuf ya ce masa maza maza sarki yana kiranka sarki yana kiranka ajibul malika sarki yana kiranka falan ma ja rasulu qala radi ila rabbika was'alu ma bal nisati allati qabbana aydiyahun yace koma kai da aka aiko koma wajen sarkin ka ce kuna sai an samo labarin matan nan wanda suka yayyanke hannayensu ranar bikin matar Kitferu a tambaye su labarin abin da yake yawo a gari cewa su mutane na ne ni mutumin su ne yaya labarin yake tukuna sai an bayyana labarin an bayyana kutata kuna in ya so na zo فاسألوا ما بال النسوة اللاتي غطان أيديهن إن ربي بكيدهن عليم الله ubangiji na ya san ina sane da kaidin mata قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا أشهد الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن السابقين sai aka tara mata a fada waɗanda abin ya shafa wanda suka yi yanke hannayensu masu yawo da tsegumi Yusuf a cikin gari din nan da aka tara su sai sarki ku ba da labarin tsakaninku da Yusuf lokacin da kuka neme shi din nan kun samu abin da kuke nema a wurinsa kun samu ɗaya ce dai wanda ta neme shi amma kun sai abin ya shafi matan gaba ɗaya tun da yake kowace tana ganin kaman ita ma ta ta yuso ce don ta farin jini a gari lokacin da kuka neme shi kun samu abin da kuke nema a wajensa irawatun da yusuf annabsi kulna sai suka ce hasha lillahi subhanallah subhanallah ma alimna alai min su'in dukkan mu nan ba wata matar da ta san annabi Yusuf ya taɓa yin wani mummunan abu dukkan mu yanzu babbar za ta yi magana kenan wanda ta neme shi kullu hata lillahi ma alimna alai min su qalat imratu aziz la hasasa lahu matar itfir ta ce yanzu kam lalle gaskiya ta bayyana za ta bayyana yau zan fasa kwai izrawar tunna yusuf kullu hasa illa ma alimna min su qala turat al-aziz alana hasasa haqu yanzu kam gaskiya ta bayyana lokacin farin ta yayi ana rawatu ni ce na neme shi an nafsi ni ce na neme shi ni din ma ban samu abin da nake neman a wurin da din ba ban samu ba أنا أود نفسي قل هذا إلا ما علمنا عليه من سوء قال التوراة العزيز لا نحسن لك ولا أردت نفسي وإنه لمن الصادقين يوسف ديتي هي راودني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها يوسف ديتي ني تاي قرية تاتي ما جزاء من أراد بآلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أبو دي كما داكي da suka hudu a kuje wajen mai gida a kofar gida sai ta ce masa ranka ya dade menene sakamakon hukuncin da za a yi wa mutumin da ya nemi lalata da iyalinka wannan sai da za a sha kurkuku kowa masa wata azaba yusuf ya masa ce a'a ba yi haka ba iyar rawadat ni an nafsi ita ne ita ta neme ni bai yadda ma na karbe ta ba to sai yusuf sai matar ta ce yau fa gaskiya za ta bayyana gaskiya yadda yace ni ce na neme shi din shine gaskiya ni ce na neme shi amma ban samu abin da nake neman a wurin sa ba wa innahu la min as-sadiqina abin da ya faɗa cewa ni na neme shi gaskiyar sa ni ce na neme shi amma ko ban samu abin da nake neman ba ذلك ليعلم أني لمحون بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين abin da yasa na ki fitowa daga kurkuku sai an kira matan da an tantance labari ya fito a fili don a san gaskiya ta don kada mutane su tsammanin ni dinnan mai ha'inci ne na ha'inci mai gidana a wajen iyalinsa zalika liyalama don ya sani ani ni law aqulu ban ha in ce shi babin ghaibi a wajen iyalinsa wa anna Allah Allah la yahdi kadal kha'ini masu ha'inci to Allah baya shiryar da kaidin su Allah baya tare da masu ha'inci a ha'inci ɗaya ne daga cikin rukunan munafurci ya haddasa kallaba da zawa da akhlafa da zatu min khana wato masu ha'inci ba mutanen kirki bane mu ko mutanen mu mutanen gidan annabawa ne ba na ha'inci وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم يوسف يتي أبن ديسا ني هكا باوين لا قتن كينا ني توجن كينا با Allah shi ke kutar da bayansa, ban yi haka ba, ma ubarriu nafsi, ba zan kutar da kaina ba, innan nasa domin rai na ɗan adam lamarin mai yawan umarni ne bi su'i da gona abu rai na ɗan adam ita mai umarni ce mai yawan umarni ce bi su'i da mummunan abu nan annabi yusuf annabin allah ne annabin allah masumi ne masumi kuwa ransa ba yadda za ta yi ta umarni da mummunan abu ma ko sau ɗaya balli a maimaice amiratun bi su'i ta yi umarni da mummunan abu amma amma rukun mai yawan umarni bi su ce to wannan ya faɗi rai ne na ɗan adam na ɗabi'ar ɗan adam ba irin nasu na annabawa ba irin nasu na annabawa ransu baya musu umarni da mummunan abu ko sau ɗaya balle sau a maimaice shi yasa bai maimaita lafzin da ya faɗa ba amma ubarru nafsi bai ce inna nafsi la ammaratun bisu ba inna nafsa rai na dan adam ammaratun bisu'i mai yawan umarni ne da wula abu domin mun karanta wa nafsi na ma sawaha fa alhamaha fujuraha to ita ce nafsi na dan adam din mai umarni da mai yawan umarni da wula abu zuciyar dan adam hawa hawa ce ainihin nafsul ammaratu ita ce ta zuciyar kowane ɗan adam in ba annabi ba ne amma shi annabi kullum yana soma da annafsul mutma'innatu ne nafsin rai ta ɗan adam yana da masauki iri iri kamar guda bakwai akwai ammaratun bisu mai umurni da mai yawan umurni da mummunan abu domin ita ce take neman kullum ta zauna akan kujeran ubangijintaka ananiya ita nafsu din mai saba wa ubangijinta to daga nan in Allah ya taimake ta ta tafi da wasu bayan Allah masu taimako sun taimake ta sai ta tashi daga ammaratun bisu ta zama lawama wala uqsimu bin nafsil lawama mai yawan zargin mai ita to in ta kai wannan matsayi na biyu to duk abin da ta aikata na moni sai tana zargin kanta ta zama lawama ta kenan don da ta dama daga ammaratu sai lawamatu sai mulhamatu sai mutma'innatu sai radiyatu sai mardiyatu sai kamila hawa bakwai ne ke da zuciyar to daga ammaratu Allah ya kawo taimako tawon ku to sai ta hau ta kai lawwamatu mai zargin kanta in ta aikata wani abu sai ta zargi kanta ko kuma za ta niyyar aikata sai ta zargi kanta lawwamatu kenan to daga nan fa alhamaha sai Allah ya mata ilhama na tsoron Allah dama wa taqwaha ne na mu wuce al-ujura hadin fa alhamaha sai ya masa ilhama na tsoron Allah in ta samu wannan sai ta samu taimako daga Allah واتقوا الله يعلمكم الله kaji tsoron Allah kenan sai Allah ya bata ilimi ta san sabon Allah ba shi da kyau bautar Allah shine mai kyau to daga nan za ta tashi sai ta koma muqamul imani kenan daga alhamaha annafsul lawwama daga nafsul ammara sai annafsul lawwama sai annafsul mulhama ta zo nan na uku anawono in Allah ya bata taimako daga gare shi sai ta wuce nan sai ta je annafsul mudma'inna annafsul mudma'inna ta yi yawan ta yawan ta zikiri kenan allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tanma'innu qulub in ta zikiri da yawa ta zikiri da yawa sai zuciyar ta nazo wajen Allah ba ta jin daɗin komai sai sunan Allah sai ambaton Allah to in ta kai wannan wuri ta kai harbin ma'innatu sai ta ji kira hatim ya kira ta ya ayyuka nafsul mulma'innatu irji ila rabbiki ta ci daga inda yake koma wajen Allah to ta kai makamul isani kenan isani ta abu Allah ka annaka tara in ta je wannan wurin ta koma al mulma'inna an ce wata irji ila rabbiki ta dawo al muraqaba kenan wal wal mushahada wal ma'rifa to sai ta zama rabiya ta yarda da ikon Allah duk abin da Allah ya ta yarda ta kai rabiya kenan to daga nan in ta ga rabiya sai sai Allah ya karbe ta ya mai da ita marbiya wanda ta yarda da Allah Allah kuma ya yarda da ita kuma yadda muke faɗa sahabbai da wali wani radiyallahu anhu wa radu anhu to daga rabiya ta ga marbiya to daga sai ta hau makami na karshe annafsul kamila wannan shine hawa-hawa na zuciya duk kuwa sai mutum ya haɗu da bayin Allah ne masu taimaka masa ta hanyar zikirin Allah masu hau da shi domin sabon Allah lalacewa gangara ne da an ajiye da akan gangara ko ba in an tura ka ɗan kaɗan ka dinga tafi ke ka dinga tafiya ba iyaka kuma bautan Allah da zama wani abin kirki wajen Allah shi kuma hawa ne sai ka san masu ƙarfi suna tura ka to shine mala'iku sukan taimaki mu'minai kamar yadda ya zo a cikin suratul lamfali yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu Allah yana gaya wa mala'iku ina tare da ku ku ko karfafa min zuciyar bayina mu'minai in sun karfafa zuciyar bayin mu'minai din nan sai bayin Allah mutane sai su rika taimakawa da yin zikiri ai ta zikiri saboda a taimaki juna وتعاونوا على البر والتقوى اي تذكري تجاهوا مقامي har azu النفس الكاملة din su annabawa daga murma inna suke tashi su kai kamila sauran wanda kuma daga amara din ne suke hawa su wuce su kai su kai ita murma inna har su kai kamila din ainihin wanda yake iko da jikin dan adam gaba daya shine rai yake iko da jikin ɗan adam gaba ɗaya to sai Allah ya bashi waziri mai taimaka masa cikin mulkinsa shine hankali hankali ya zan duniya lalatacciya ce hankali ya zan lahira ita ce wani abu wala ta khairu abqa tana ba rai din shawara a nemi lahira a bar duniya mai ba su shawara mai ba su fatawa a jikin shine kalbu zuciya kenan da nafsu kuma ita ce a ƙasa mai neman iko mai neman sabawa din to idan aka yi sa'a su guda ukun nan da ruwa wanda yake zama da akul wazirinsa in suka yi sa'a suka samu kalbu suka rike mai ba da fatawa to za su danne nafsu al'ammara din nan za su iko da ita saboda shi ainihin kalbu sai ya zama akulu sai ya zama lubbu shi yasa Allah ke kirari inna fi zalika la ibratan li ulil albab alladhi yadhkuru Allah qiyama wa ulul albab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wa tawakkulu fi tawakkul wanda hankalin sa yake tare da ruhi da zuciya to shine ulul albab in kuma aka sake nafsu ta yaƙi ɗaya daga cikin guda uku nan to sauran guda biyun ma za ta iya yaƙan su in aka bar nafsu ta hawo ta kama kalmu ta rike ta mai da kalmu shine ido take ba da fatawa a fadan nafsu to ko mutum ya lalace kenan banda duniya ba abin da yake ji ba abin da yake gani ba abin da yake gaban sai duniya kadai saboda nafsu duniya kawai ta zai saboda haka an kashe an an fizge kalmu an mai da shi wajen nafsu to mutum ya kade zuciyarsa ba ta tunanin komai sai duniya ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما في الآخرة من خلاق wannan shikenan an gama da shi banda duniya bai da wani abu to daga nan sai ya kama hankalin in ya nafsu sai ta kama ya ta kwace kalbu sai ta kwace hankalin ma ya dawo sai taro shikenan mutum ya lalace kenan an rufe an rufe masa kofar bautan Allah da kulawa da Allah an bude masa duniya in ko mutum ya kokari rai din nan wanda take mallakan jiki wazirin ta hankalin nan yana tare da rai din to kalbu zuciya za ta taimake su amma ya ka bari nafsin nan kalbu ta kwace kalbu to mutum ya zai lalace ta wurin guda biyu ma za a kwace su ko yana cewa sharu ne bujumai guda uku da bujumi fari da bujumi yalo da bujumi baki suna cikin kurmi suna kiwo suna jin daɗin kiwo shi akwai zaki a wurin za ki yi matuƙar ƙoƙarin kama ɗayan su sai su taru yake suna da gawo sai su hana zaki kullum haka kullum haka rannan sai zaki ya gaya musu da shi yalo ɗin nan da bakin nan kun ga wurin da bakin nan akwai abin jin daɗi amma mutane suna jin tsoron farin mujimin nan saboda haka ba za mu samu jin daɗin da muke yi yanzu ku kyare ni in kashe mana farin mujimin nan don mu samu jin daɗi mu zauna lafiya alherai su da kika zuwa mana a wannan inda muke nan ya yi ƙoƙarin shi za ki har libribin guda biyun nan da yalo da bakin nan sai ya zo ya kashe farin mujimi da ya gama cinyewa shi zafi sai ya zo ya samu yalo din nan bujumin yalo din nan ce kaga ni dan uwanka ne dangin mu da ya kaga launin jikin mu yana kama da juna mu kokari mu yi kokari ka bar in kashe bakin nan mun da ba abin da ya hada mu da shi in mun kashe shi za mu zauna lafiya alheri zai zo mana yana sai bujumi yalo sai ya sai ya karbi wannan shawara sai ya fara dama zaki ya kashe bakin bujumi ya cinye ya gama cinyewa sai ya dawo wajen shi bujimi yaro din nan oldi mulki shi da wulatanci oldi ce to ta gani zai cinye ka a'a me nayi me nayi yace zan cinye ka dai ka kula da alƙawarin da yake tsakanina da kai manaja ka ta wajen akwai alƙawari tsakanin zaki da bujimi ba wani alƙawari tsakanina da kai cinye ka zan yi ba alkawari da kanta ina alkawari da kanin gujumi da zaki cinye ka zan yi ce to ka bar ni kafin ka cinye zan faɗi kalma daya ashe ban gane ba ne tun ran da muka muka barka ka kashe farin gujumi to turan nan ne kwanan mu ya kare dukan mu to da ka mai da hankali kada shedan ya shiga zuciya ya haɗa kai da nafsu su yi ta harkar da ɗan adam fa alhama wujura taqwa kenan idan ka bar shi ita zuciyar in an batta sai ta zama mutum mutumin shedan mutumin duniya wa inna shayatin yuhuna ila awliya yujadilukum wahayin shaidan za ka riga karba kullum tana jayayya da masu gaskiya in kuwa mutum ya ji tsoron Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah sai ya zama na Allah ya ji tsoron Allah Allah da kansa ya riga baka ilimi dan annabi ya ce man amila bima alima awrasahu Allah ilma lam ya'lam duk wanda ya aiki da abin da ya sani Allah zai dinga ba shi ilimi ya gadar da shi ilimin da bai taɓa karantawa ba ta hanyar tsoron Allah duk da abin a zuciya yake in an gyara zuciya ta zama ta kirki ta tafi murnin rai da hankali za a zauna lafiya in ku an bata ta gurbace ta lalace to sai shedan ya dauke ta ya hada ta da shedanu mutane da shedanu aljanu sai ta yi ta halakar da mutum Allah ya kiyaye mu inna rabbi ghafurur rahim inna nafsa sai rai rai na dan adam da amma wallahi mai yawan umurni ce bisu da mummuna abu inna rabbi sai Allah ubangiji na yuzu غفور mai gafara ne rahimu mai jin gari فقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين zafin zama sarakuna in abu ya zama mai kyau ne na gaskiyan gaske to ba za bari kowa ya samu sai su a kawo mini wannan mutum na ce ku kawo mini shi ku kawo mini zan keɓantu da shi aka je a koma wajen yusuf ce sarki ya ce an kira mata an tambaye sun ce ba su taɓa samu samun ka da wani abu na ca ba saboda haka yanzu dai komai ya yi daidai sarki yana neman kamar wanda ka zo ka je wajen sarki yusuf sai ya cire rigan kurkuku ya tube ya sa riguna masu kyau ya yi sallah ya tara mutanen kurkukun gaba daya ya ce ku zo in mana addu'a in mana addu'a Allah muna roƙonka Allah ka jawo hankulan manya zuwa tausayawa mutanen kursuna Allah muna roƙonka kar ka ɓoye kursunoni labarin duniya saboda haka duk labari yanzu yana wajen kursunoni kamun mutanen gari su ji labarin duniya kursunoni su riga sun ji saboda addu'ar annabi Yusuf kuma Allah ya ɗauke musu bakin ciki saboda haka zo mutanen kurkuku yadda ake jin bakin cikin suna kurkudin su ba haka suke ji ba Allah ya yi musu saboda addu'ar Yusuf sai ya fito ya zo wajen sarki ya zo wajen sarki sai sarki ya kaɗaita da shi qala innaka al-yawma ladaina makirun amin yau kai din nan abun abun makkan zamu zamu za mu ba ka dama shi ne makana za ka samu dama da daraja a wajen mu aminu za ka samu amara kai amintaccen mu ne kai ɗaya daga cikin ma'aikatan mu na gwamnati wanda muka ba su dama na ƙarshe wani na makiyan namin da ya kira shi ya gaya masa haka daga shigowar Yusuf sai ya masa Ibrananci sai sarki ya ce wani irin yare ne wannan ce yaren babana kenan Ibrananci sai ya canja ya masa Larabci ya ce masa wani irin yare ne wannan ya ce yaren babbana kenan wan babana annabi Ismail to shi sarki yana jin baki daban-daban wajen saba'in da biyu yana jin baki wajen saba'in amma shi yusuf yana jin baki saba'in da biyu da larabci da ibrananci din nan su suka gano a kan saba'in wanda ya fi sarki da su sarki ya ce ai kai ne abokin aiki na baka amana ko na baka dama in na kalli yawan lamfin tsare kalli ala a za'irar da inni a bijin to shawarar da ka bayar cewa za a samu shekaru guda bakwai masu bin juna a cikin koshi za a samu shekaru kuma masu bin juna masu bin juna guda bakwai na yunwa yanzu ya za mu yi na sa da mari na a hannunka an ce ya musulunta a hannun annabi yusuf din ne kuma sai ya zama hadin annabi yusuf shi sarkin ce duk lamari na yanzu na sa a hannunka ya za mu yi sai ya ɗauko kambi ya sa maza wato hular girma hular sarauta ya kawo zobe kwantage irin na hatimi da ake bugawa akan takarda ya ce duk komi na sa a hannunka ka ba da shawara yadda za a yi ya ce yadda za a yi za a yi za a bada umarni ne a yi ta gonaki a yi ta gonaki a yi ta noma fiye da yadda ake kullum kuma in an yi noma da kaka duk a ta a aji abun a yi masa kyakkyawan tarihi yadda ba zai baci ba ba za a yi su suka ba sai abin gurguda abin da za a ci kawai a har shekara bakwai din nan shi kenan sai ya ci gaba da yin rangaji shi annabi yusuf yana rangaji yana nuna mutane yadda za a yi tsara gonaki da yadda za a kula da noma don a tsara amfani mai yawa shekarun shekarun koshin sai suka zo sai aka tara abinci na shekara bakwai tara ne shekara bakwai masu zuwa inni ya bizina ne idan ni ala ka za'i rabbi ka dora ne akan dukkan taskokin kasar misra inni hafizun ni mai kiyayewa ne aminun kuma ni amintacce ne yace shi kenan na riga na sa ta akan wannan وكذلك مكنا ليوسف في الارض يدعوه من حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المرسلين يدك ka ji mun gaya maka wannan labari ya rasulallahi to haka fa muka ba Yusuf dama mulki karfin mulki akan Misra ga sarkin gaba ɗaya ya sallama masa ya zama hadiminsa sai haka shi gane sai ya tube mai gidansa wanda da ke gidansa inda mijin Zaliha ya tube shi ce yanzu ka yi da sarautar da da makamin Ibrahim ya zama naka da aka tube sai ya rasu da ya rasu shi gane sai sarki auren masa da matan nan ta mai begensa Zaliha din nan sai ta koma matar Annabi Yusuf وكذلك مكنا ليوسف يتبوأ إلى تزوكا كو إلى ran ذلك حيث يشاء duk inda yake so nan yake sauka a kasar Misra yana dubawa yana ba da shawarar yadda za a yi gonaki yadda za a yi noma nusibu bi rahmatin man nasha'u Allah yake mulki rahama ce tamu domin almaliku zillullahi shi mai shi mai sarauta inuwa ce ta Allah duk wanda wahala ta koro shi wurin mai sarauta zai je ya fake saboda haka ake so mai sarauta ya zama adami shi yasa Allah ya bai wa annabi Yusuf mulki yana annabin Allah dan annabin Allah jikan annabin Allah jikan jikan annabin Allah annabi Ibrahim Allah ya bashi mulki ya ba Dawud mulki ya ba Sulaiman mulki haka shi yasa Allah ke faɗa wani wuri wa daga dafina ala Ibrahima wa daga Ibrahima كتاب ولقد آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما Allah yana gaya wa Yahudawa da suke cewa annabi tun da ya zo tun da ya zo Madina banda aure ba abin da ya sa a gaba Allah ya aure wani abu ne ai mun riga mun ba annabi manyan mutanen gidan annabi Ibrahim mulki da hikima wato mulki da annabci annabi Dawud yana da mata tis'in da tara ko ko ɗari yi ko ɗan su Sulaimana da su fiye da haka yin mata ai ba laifi ba ne mulki ai alheri ne nusibu bi rahmatina man nasha'u muna bai wa rahamanmu wanda muka ga dama Allah ya ga dama kenan ya mayar da mulkin Misr a hannun Yusuf bayan da bawa ne aka saya a dirami ashirin yanzu ya zama ɗan kurkuku yanzu ya zama sarki haka Allah yake yi yadda ya ga da ku arin lima yuzidu wala yudi lajal musilina ba ma tozartar da ladan masu kyautawa Yusuf ya kyauta saboda ya gujewa lalatar da matan nan take nema gare shi ya yi gaskiya ya yi amana to duk mai gaskiya mai amana to mai kyautawa ne ni ko ba na tozartar da ladan masu kyautawa in ji Allah da samun daman mulkin da jin daɗin mulkin da farin jinin da kyau ɗin duka gaba ɗaya wato in aka je abu na lahira ne ba a haɗa shi da na duniya a'a wala ta da khairu wa kai shanin lahira ya fi shanin duniya abinda muka ajiye wa Yusuf wa lahira wane irin dan wannan na duniya domin duniya kamar ya ji da bilaka dilla bali ya an dangana duniya da za su yi yar kaɗan yar kaɗan duniya dangane da lahira ita lahira khairun ta fi duniya wa ta ta duwa in an wuce nan ko bayan Allah da su ba duniya ko ba lahira ba Allah suke nema yace wallahu khairu abqi ita kuma lahira Allah ya fita ya fita wanzuwa to da haka a bar duniya a nemi lahira daga lahira kuma ci gaba a tafi neman Allah ya zama ana ana zaune wajen Allah ana jalisu man zakarabi annabi Yusuf shekarun koshi sun zo an tara abinci yanzu shekarun yunwa sun zo da farko sai ya ce to shi zai siyar mutane kayan abinci amma da kuɗi shekara ta biyu ce sai kayan adon mata shekara ta uku ya ce tufafi shekara ta hudu ce dabbobi sai da dabbobi shekara ta biyar sai ya ce sai gidaje da gonaki sai shi ake samun abinci shekara ta shida sai ce to kowa sai ya kawo 'ya'yan da maza da mata in yana son abinci aka ta tara masa shekara ta bakwai ta karshe mai neman abinci duka sai dai ya bada kansa gaban bawa yadda ya haɗa waɗannan duka suna hannunsa sai ya gaya wa sarki kaji halin da ake ciki mun karbi kuɗaɗe mun auna wa mutane abinci mun karbi kayan adon mata mun auna mutane abinci mun karbi tufafi mun karbi dabbobi mun karbi gidaje da gonaki mun karbi to yanzu abin da ke son sai da sarki duk waɗannan da muka karɓa na zo mun mayar musu mun bar su saboda Allah yake nan shi ne wada ajul ajati khayrun lil ladina amanu samun ladan Allah na lahira ya fi samun kayan duniya to وجاءت يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ana cikin wannan hali na zuwa awo a Misra wajen sarki sai mutanen Kan'ana da Sham suka ji labarin akwai abinci a Misra ana aurarwa da sauki to annabi Yakubu sai ya tura ƴaƴansa guda goma kowanne da rakumi a je a ne awo aka zo za a yi awo waje ikwatu Yusufa to ƴan kwan Yusuf yau sun zo awo da aka ce akwai sarki mai adalci a Misra yana aura mutane abinci da sauki to sun zo neman abincin da suka shigo fa arafahu annabi Yusuf ya tambaye su ku daga ina ne suka ce su daga Kan'ana ne to me ya kawo ku kaza ka an mun ji labarin ana aurar da abinci ne abin da ya sa muka zo kenan wai ku waye ne ta ce mu nan duk uban mu ɗaya ne annabi Yakubu dan annabi Isa to ko dai kun zo gangare ne ko ko ko ko CID ne masu neman masu satan labarin kasa a'udhu billahi mu din mun ga maka mu ja'in annabin Allah ne Yaqubu isa ka ta mu cikin wannan na gangare na na jasusu to wai baban naku Yaqubu ya harta kenan su kenan guda goma sha da mu goma sha biyu ne ɗaya ya halaka tun yana karami kuma akwai kanin mu shi ba mu zo da shi ba ce to shi ka ajiya saukar da su aka je aka saukar da su aka ba su masauki aka ba su girmamawa aka aula musu kayan abinci da aka kauna aula musu kayan abinci sarki ya ce to ina so su dawo amma sai na yi dabara a sa kuɗin su cikin kayan kar su sani a sa kuɗin su a cikin kayan su koma da kuɗin su in sun bude sun tadda kuɗin su ba za su ba za su halatta kuɗin ba za su dawo su mayar mana da kuɗin nan ko da ko da wasu neman abu ba dai za su mayar mana da kuɗin. To shi kenan na sallame ku amma ku sani in dai in sun kun sake dawowa ba ku zo min da kanin nan naku ba zan ɗauke ku makaryata. Ko ba zan sake muku abu ba ba zan sake ɗaukar da ku ba. To za mu yi ƙoƙari nan tare ne za mu yi ƙoƙari baban namu ne baya son rabuwa da shi tun daga wancan ɗan nasa da ya mata hankalinsa duka ya komo kan tare baya son rabuwa da shi amma za mu yi kokari za mu yi kokari mu zo da shi in dai ba ku zo da shi ku tabbata ba zan muku awo ba kuma zan daukar da kowa sai kun zo da shi don na ɗauke ku makaryata kenan in kun yi haka waje ai ko dun zuwa fa da kalu alai sai suka shiga maza fa araba hum ya gane su wa hum lahu munkiru su ku san shi ba suna inkarin sa فلما جعلهم بجهازهم ولما جعلهم بجهازهم قال أتوا بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين to shi kenan zan sallame ku kun ga na muku abu mai kyau na saukar da kuma sauki mai kyau to abin da za ku saka min da shi lallai ku zo min da tsanin kunnan da kuka faɗa in ku ku zo min da shi babu abu tsakanin mu da ku ba kuma saukarwa قال أتوني بأدلكم من أبيكم ألا ترون وغني أني أوفي الكيل إن أتكا مكمون وأنا خير المنزلين لا مكم زوجي ما يجو فإن دلوا بلوان دكاين لن لاكم وفاكم تقوم يا أولنا إن لم تأتوني به فلا خير لكم عندي ولا تقربون إن دلوا بلوان دكاين لن لاكم to ba kar ku yi tsammanin za ku samu awwa wuri na ko kusa da kaza ta ba ka tsoro. Kalu sanurabitu aku abahu wa inna la fa'ilun. Suka ji mu yi kokari za mu za mu ta neman wannan abu wajen babanmu baban ko ya ko zai yarda ya ba mu shi za mu ta kokari dai wa inna la fa'ilun za mu yi kokari yadda za mu zo da shi za mu aikata wannan za mu zo da shi قالوا سنراود عن أباه وإنا لفاعلون وقال للفتية اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون sai ya gaya wa samarinsa ma'aikatansa a ce annabi Yusuf ya ce ku sanya kuɗinsu a cikin kayansu ta inda wasan kun sa ba domin kun sa kuɗi a cikin kaya suka je gida in suka bude suka ga kuɗin muranan cikin kayansu lalle za su dawo saboda ba za su iya cinye wannan kuɗin ba a ta wannan hanya kuma za su dawo mana da wannan karin namu da nake nema a kawo shi. Kuma da bi da tijar rubuta a ɗan fiye yarin, da Allah ya rihuna wataƙila za su gane kayan su zan kalabu ila yarin lokacin su koma wajen iyalansu, da Allah ya riji'una wannan ganin kuɗin a cikin kayan zai ba su daman dawowa, dan dai za su dawo. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل وأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون da suka koma gida abin da ka fara gaya wa babansu kenan baba za mu sake komawa masar kai wannan sarki akwai mutumin kirki akwai mutumin kirki ya karɓe mu ya girmama mu ya yi mana abu mai kyau akwai mutumin kirki amma ya sa mana sharadi ya ce lalle sai mun je da ganin mu ya fi ganin mu don ya tabbata maganar da muka faɗa mu goma sha ɗaya ne a wurin ka gaskiya ne in ba mu je da ganin mu ba ya ce ba zai saukar da mu ba ba zai mana awo ba فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع من الكيل فالزم على اخانا اكثر فهذا مدقن مدن موسى مداما مي او har ma mu ƙara da rakumi da a cikin rakun guda goma. Ba su ma ra'a ta nakal, wai na da wuri a wallahi za mu kiyaye shi, za mu dawo, za mu je da shi lafiya, za mu dawo da shi lafiya. wallahu khairul hifza wa huwa arhamur rahimin a'a yanzu in amince da ku in ba ku kane in ba ku dana kanin ku in ba ku ku tafi da shi in amince ai na yi kamar yadda na yi da kenan ai na amince muku da na ba ku wansa kuka da kuka halakar min da shi shine yanzu in sake ba ku wani bayan na ba da wannan ya halaka wannan ma ba ku zo ku ku halakar da shi kamar yadda kuka wancan alamakum alaihi illa kama amintukum ala sayyidin qabl wallahu khairul hifza wa huwa arhamur rahimin ko da yake Allah shine mai kiyayewa Allah shine mai kiyaye wani bai yadda da ku ba yadda ban amince da ku akan wancan ko wannan ba ba za a amince da ku da kuke ba wallahu Allah khairu hibzan wata kila khairun hafiza wa huwa shi Allah arhamur rahimina yadda nake jin tausayin ƴaƴana Allah ya fi ni tausayi don shine arhamur rahimina shi kowa tausayi ولما فتحوا متاعه وجدوا بضاعته ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونميرها أهلنا ونأخذ أقانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير da suka bude kaya sai ga kudin da suka je da su ashe suna nan suka ce baba kai wannan sarki ga me muke nema ne ma game da shi wannan sarki kaga kuɗin da muka auni awon da suka ya ya ga mana su a cikin kaya wannan dole ne mu koma ka ba mu dama mu koma da kane mu za mu mu yi awo kuma za mu ƙara raƙumi ma ɗaya raƙumi kanin namu a kan raƙumin mu da muke da su wani za su kai laba'ir za iya kai lu yazir in mun je da shi ai awo abu ne mai sauki wajen wannan sarki mai kirki din nan قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يهاب بكم ولما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل النبي يا أبو لن أر هر أبدا wajen ba da ɗaya na ku tafi da shi ba har abada lan ursila wa ku hatta tutu ni mawsiqan min Allah sai dai kun zo kun yi rantsuwa a gabana ku rantse da Allah yadda za ku tafi da shi za ku dawo min da shi sai dai abinda zai same ku duka ya same ku tare amma ba ya same shi kadai ba ba zai yadda ba ba zan ba ku sai kun yi wannan rantsuwa suka zo suka rantse a gabansa wallahi za su dawo da shi lafiya lau sai dai abin da ya fi karfin su ya haɗa duk da su gaba ɗaya amma ba za ku bar shi wani abu ya same shi ba lanuzi lahu ma ko hatta tutu mawsiqan min Allah latatunna ni bihi kuran dai da Allah za ku dawo min da shi illa an yuhata bikum sai dai alwari ya gama duk da ya rika duk da ku gaba daya lan usiru ma kuma ta tutu ni usiru min Allah latatunna ni bi illa an bikum walamma atau mawsiqahu sai suka rantse din suka dauki alkawari za su dawo da shi lafiya din kala sai annabi ya gode Allah wala ma naqulu wakil wannan abu da muka yi wannan alƙawari da muka yi da wanda muka yi to Allah shine madogara shi muka dogara da shi zai dawo da ku lafiya da ku da shi duk za ku dawo lafiya Allah muka dogara da shi zai dawo da ku lafiya أنا يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما هو ليكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون to Allah ya dawo Allah kai ku lafiya Allah ya bada ka Allah ya dawo da ku lafiya amma kun ga ya muku in kun je wuri kar ku shiga gaba ɗaya haka baki zai kama ku ku rika shiga daban-daban kofofi daban-daban amma ga mutum goma sha ɗaya kyawawa kamilallun mutane ko ake ubansu ɗaya ne ina tsoron kada baki ya kama ku to manzo Allah na ce al'ainu haqqun bakin dan adam gaskiya ne yudkhilul yudkhilul insana al-qabra wa yudkhilul bayira al-qidra yace baki yakan kama mutum har ya kai shi kabari yakan kama rakumi har ya kai shi tukunya idan ka ga abu ya kayatar da kai kar ka wajo ka ta kalma ta kayatarwa sai ka ce Allah yi albarka barakallah barakallah barakallah saboda zamanin manzo Allah wani abu ya faru irin wannan wani yana wanka kyakkyawan mutum sai wani ya a mutum ganin kyakkyawan mutum irin wannan ba to shi kenan daga nan sai rashin lafiya shi kenan sai aka je aka ga manzo Allah manzo Allah ce ya kashe shi da baki ya kashe da baki sai dai ya maka wanka to idan wannan ya faru sai mutum ya wanke ya wanke kafafuwansa ko duwawunsa ya ba ruwan ko a farfada masa ruwan to sai ya samu sauki to yace annabi yace in ka ga wani abu ya kayatar da kai don kinsa ya da mamakin sa to in kai magana ka ce Allah ta albarka Allah ya albarka Allah ya albarka in ka ka karya tafin idon kenan za ka kullum bayan wahidin wa kullu min aqwal wa tafarriqa kar ku shiga ta kofa daya a ku shiga kofofi daban-daban لا تأكل المال واحدا واركلوا من المال متفرقا وما أغني عنكم من الله من شيء wannan maganar ta fa ba za ta amfane ku da komai ba in kaddara ta riga ta zo cewa dabara kar ku shiga gaba da baki ya kama ku ku shiga daban-daban ba wai ina yi haka ko dabara da zai za ta kubutar da ku daga kaddaran Allah bane a Allah abin da ya ga dama duka shi zai yi amma guda kuma la min shay inil hukmu illa lillah ba wani hukunci ga wani mutum sai Allah shi kadai inil hukmu illa lillah a hukunci duk gaba gida da Allah ne komai da komai babba da karami da komai da komai wanda yanzu da ake cewa inil hukmu illa lisha yanzu zamani ya kawo hukunci na talakawa ne wai talakawa su ne ma za su nada sarakuna hukunci ya dawo hannun talakawa talakawa su suke nada sarakuna sarakuna ko su nada abin da suke so wannan sarakuna wanda za a ji musu kuri'a a zabe su da saboda haka ne wannan canja hukunci ne Allah shine da hukunci ubangijin talikai shine da hukunci ba talikai ba saboda haka ai murga tuba wa Allah abin da muke iyawa na gudanar da shari'ar Allah mu yi wanda ya fi ƙarfin mu Allah ya riga ya gani shari'a musulunci gaba ɗaya kamar yadda na faɗa kwanan baya abu ishirin da biyar ne akwai guda biyar a zuciya akwai guda biyar a gaɓoɓi akwai guda biyar a mu'amala tsakanin mutum da mutane ko gwamnati da gwamnati akwai guda biyar na na na gyara na gyara na gyara akwai guda biyar kuma na gyaran kai akwai guda biyar kuma na ramuwa da haddi to na ramuwa da haddi yanzu shine ya gagare mu guda biyar na zuciya kowane musulmi bayan ya yi imani da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana son ya ajiye abu guda biyar a zuciyarsa ya yi imani da dukkan annabawan Allah yadda ya imani da Annabi Muhammadu ya yi imani dukkan littattafan Allah yadda ya Qur'ani da Al-Qur'an da Muhammadu ya zo da shi ya yi imani dukkan mala'ikun Allah ya yi imani da duk abin da aka bayar na lahira gaskiya ne ya yi imani da kaddara ko ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi ba yadda da ita wannan guda biyar dole su zauna a cikin zuciyar kowane musulmi su ne tabbatar yana da imani kamar yadda annabi ya faɗa jibril iman an tuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lil malaik wal kafi khairihi wa sharrihi min qurri biyar kenan a cikin zuciyar kowane musulmi idan ka ji mutum ya ce za ta aqida ta saba a'a aqidar musulmi duk ɗaya ce ba ta sabawa sai dai ra'ayi ya saba ko fahimta ta saba amma ta aqida ta zaba wannan yana dariga wannan yana wada ba aqida ta zaba ta zaba ba duk aqida musulmi gaba ɗaya ne sai dai fahimta ta zaba ko ra'ayi ya zaba amma kowane musulmi da ke zuciyarsa kenan ya yi imani da Allah da Annabi ya yi imani dukkan mala'iku ya yi imani dukkan littafin Allah ya yi imani da da da annaba Allah duk gaba da ya yi imani da kaddaran Allah ya yi imani da komai ne da lahira biyar kenan zuci a gaɓoɓin duwatsu guda biyar su ne sallah zakka azumi haji sai kuma jihadi na biyar kenan jihadin kuma ya kasu kashi biyu akwai ƙarami akwai babba babban shine mutum ya yaƙi zuciyarsa ya wanke ta ta zama baiwar Allah ta rika hawa makamai daga mulin hama ɗin sai har a kai mutuwa inda har a kai rajiya da barziya ne ya gyara ta da kansa saboda kar ta lalace ta jaye zuwa ga hanyar shaidan jihadun nafsi kenan annabi ce shine al jihadul akbar ya dan zuciya ta gyaru a gyara ta kuma yake gyara ta da zikiri da sallah inji Allah ka dubla man tazakke wa zakara isma rabbi fa salli li kulli shay'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah komai yana da magogin da ake goge shi da shi kyau magogin zuciya zikirin Allah domin ana goge da yin madubin ta yana kallo kenan amma in an batta kalla barrara barrara ra gurin ba ta ne su wani ya kai ka zo dole madubin ba ya ganin komai sai sai duniya ba zai ga lahira ba ya da yake nan babba karamin kuma wanda ake yi tsakanin mutane da mutane na zubar da jini abinda duk yake zubar da jini musulunci bai yarda wani ya yi ko waɗansu group su yi ba sai gwamnati to in ba ya sa ba ya sa ba gwamnatin ba ta imani da Allah da Allah da littafi to ba za a yi ba kenan wa zai yi an hana mutum yayi an hana guru su yi sai gwamnati to in gwamnati mutum yi imani da Allah da Annabi ba kamar gwamnatin nasara suka ci mu shekara 60 da magadan su da suka da suka gaje su har yanzu muna tare da su to wannan idan da an yi mubaya wa wani amir ko wani khalifa ko wani sultan akan kitabu wa sunna an yi masa mubaya to lamarin ya koma hannunsa shine kumanda babban kumanda to shi zai aika takarda zuwa ga mutanen da ake so su musulunta in an zane marasa addini sai a rubuta mu ya ayyuhan nasu wujurakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaquna har zuwa ba da illa an dari da antum ta'lamuna in sun yadda sun musulunta shi kenan in ba ta dauke to a zo a rubuta yarjejeniyar zaman lafiya sai rubuta yarjejeniyar zaman lafiya na kurjini ku wani ne a zauna lafiya in kuma masu littafi ne ya rubuta mu ya alal kitabi da alau ila kalimatin sawa'in bayyana wa yanku Allah la ilaha illa Allah wa la ilaha bihi har zuwa karshe in sun yadda shikenan an zauna duk mun zama musulmi in ba su yadda ba to ku zo mu rubuta zaman lafiya yarjejeniyar zaman lafiya in sun ki na farko sun ki na biyun nan sun ki ai ba wai yarjejeniyar zaman lafiya ba abin da kuke yin nan ma wanda kuka kawo zaɓon nan ma sai mun hana ku ba za ku yi shi ba. To daga nan ne ba shi amir ko sultan ko khalifa ko imam zai ba da umarni za a yaƙi wurare kaza sai a aika musu za a yaƙe su in ko far musu za a yi to da umarnin wannan kwamandan ba sun kuru ba. To wannan shi ne jihadi na musulunci ba sun kuru ba. To wannan yanzu ya ya gajiyar da duniya ya gajiyar da duniya sai dai mu koma ga Allah mu ta tuba Allah ya ba mu karfi amma ya gajiyar da duk duniya a yanzu ya ya dan karamin jihadi na zubar da gidi din to daga wannan mun samu guda goma kenan ga biyar a zuciya ga biyar a gaɓoɓi sai guda biyar na mu'amala tsakanin mutum da mutum abinda ake nema gaskiya da adalci da tsakanin mutum da mutane ko tsakanin mutum da gwamnati ko tsakanin gwamnati da gwamnati wajen naɗi a duba kowa inda ya cancanta a kai shi wuri jarumi a kai shi ma'aikatan sojoji mai gaskiya mai amana mai iya lissafi a kai shi ma'aikatan kuɗi mai ilimi mai tsoron Allah a kai shi ma'aikatan shari'a kowa a kai shi inda zai amfani inda ya takassusi To bayan an yi an yi wannan mu'amala ta zauna sai a komo kan mu'amala ta biyu ita ce ciniki. Da wani ciniki zai jawo bashi ne ko dago ne rance ne aro ne ko ku bi kenan. Sai a koma kan babban cinikin da ya fi ƙarfin ma ce masa ciniki don girman sa shine aure. Ba a ce masa ciniki za ka ba da abu ne a baka a baka abu kamar ciniki amma ba shi bane saboda girman da abin da zaka ba ka sunansa sadaki abin da za ba ka sunansa mace da abin da aure zai jawo na idda na gado na ko menene abin da aure na shayarwa abin da aure zai kawo ko kenan daga nan sai a isa kan sulhu na manya duk inda rikici ya faru tun daga nadin da cinikin da auren a nemo manya su surunta a bayyana mai karya a bashi karyarsa a bayyana mai gaskiya a bashi gaskiyarsa a surunta kana yin kotu zuwa kotu yana bata zumunta kudu kenan sulhu na biyar na karshe a je kotu biyar kenan ga sha biyar an samu saura guda goma guda biyar ana kiran su gyara kanka da kanka ka fara ka bata azumi a yanka maka ka biya azumin wata biyu ka yi kisan kai a'udhu billahi a baka kafara yadda za ka yi azumi ka yi zihari ka ce mata da kamar uwarka a baka zihari haka rantsuwa ka yi rantsuwa ka karya a baka yadda za ka gyara kanta haka wajen haji a gaya maka kafara da za ka yi biyar kenan sun kare mu ha- mun samu ishirin ga aqida ga ibada ga mu'amala ga kaffa ga kaffara ga kaffara wannan ashirin ya samu abu da abun da yake gaban mu shine mai wuya ne wanda yake fidda jini wanda Allah bai yarda wani yayi ko wasu su yi ba domin in wani yayi abun ba zai kare ba idan barawo yayi kaka mutane sun kama shi a gida ka shiga kaya a hannunsa barawo ne sai ce to mai Allah ya ce Allah ya ce wasariq wasariqatu faqahu aydihuma barawo namiji barawo ta mata ku yanke hannayensu to da tunda Allah ce ku yanke a sai jama'a ake nema kai ya kayi min da karina kayi min da wana taron ku da rabban dana uwar gida kawo ga ai mun yi kwara ku yanke masa hannu ya yanke wannan hannu ya- ya gudu ya je gidansu ya aka yi yace wallahi na je gidan wani na yi bako ne aka ce bako na yana can naje zan duba yana nan ko ya tashi da karina ku kawo suka yanke hannuna wai kan ba za su shiru ba za su zo gidan sai sun duba hannun da ya fi tsada su yanke ba zaman lafiya to duk da abin da aka ce masa tun da jini ba ya dan wani ko su sai dai hukuma a karanta mutum aya ya ji ya yarda da ayar ai masa hukunci su biyu ne da haƙƙi da haddi haƙƙi yana yana yana kawo kisan kai domin in ka je an kashe mini ban yarda ba sai an rama mini to kaga ya- kisan kai ya zo kenan haddi kuma wanda ya ridda za a yi masa haddin kisa wanda ya ridda za a jefe shi wanda ya fita ya- wanda ya kashe wani za a kashe shi akwai dai wuraren zubar da jini din to irin waɗannan haƙƙi shi akwai yadda za a yi a yaƙi mai haƙƙi ya ce ya yaƙi shi kenan ba- magana ta kare ko ɗanka aka kashe ko ƴarka aka kashe in ka ce ka yaƙi magana ta kare Allah ma yana son a yaƙi din to amma ban da haddi haddi ba wanda ya zai ce ina son don Allah a taimaka a ji tausayinsa a a kar a yi masa wannan abu ba zai yiwu ba shi ko yana da wata yar hanya idan rudu da bishi wa da masarado in aka samu yar hanya ko da yar karama ce yadda za a kauda haddi to haddi ya yadda a kauda an ayyata a kauda haddi samu wannan yar karamar hanya amma ba dama a yi ko fadanci ko a nemi alfurma ko kaɗan kuɗi baya shiga fadanci baya shiga sai ainihin abin da aka yi shi za a mayar shi ne bambancin nasu to wa'annan guda biyu da haƙ- da haƙƙi mai zubar da jini da haƙƙi din nan to su ne yanzu daga gare mu don duniya ba za ta yarda mu yi ba kuma sun fi mu makami sun fi mu yawa kuma su kuma duk gaba ke da kafircin daban-daban ne amma wajen kallon mu kafircin zai zama iri ɗaya wannan shine musulunci abubuwa guda ashirin da biyar na zuciya biyar na gabobi guda biyar na tsakanin mutane da mutane guda biyar na gyara kanka guda biyar na kuma haddi da haƙƙi mai wuyan mai fidda jini guda biyar. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falitawakkal mutawakkil duk hukunci na Allah ake yi duk hukunci ne zuku illa lillah haka ne ma khawarijawa da sayyidina Ali rigima ta yi yawa tsakaninsa da Muawiya sai sai aka yi aka yi tahkim kowa ya kawo nasa da daidai a bashi hukunci wannan ma ya kawo to da sayyidina Ali ya yarda ya bada Abdul As da mun da da Musa al-Ash'ari an hukuntar da su to shikenan mutane da yake shikenan ba ruwan mu da kai Allah ya yi hukunci ya zarta kai ne khalifa sannan ka sai ka da wasu mutane ka da hukuncin su tun da baka da hukuncin Allah wa mu bai da kai ba kawarija da wasa shi ili hukmu illa lillah ili hukmu illa lillah hukunci da Allah ne shi gare kaga da bai ne ba aka nada abin da yasa sai ta aliyya da wannan nadin Allah ma ya yi haka in aure ya ga in sha'anin aure mace da miji ya gagara to sai a nemi hakaman binalihi wa hakaman binaliha abu da duk suka hukunta ayyata to ta wannan hanya aka je ka yadda da hukuntar da wannan safai guda biyu kawai yanzu ke ba su yadda ba duk wanda ya sa wani hukunci ya bar hukuncin Allah suka yi ta jiban sai na Ali da ya kuma gangano bari bari tawakkal mutawakkil dukkan masu tawakkali lalle dole su dogara kan Allah akan Allah ta mu dogara kan Allah Allah ya biya mana dukkan bukatu da mu da masu neman an kawo mu duk Allah ya biya mana bukata har a manta ran alamin za a zo a yi addu'a ta sauka kowa ya zo ku yi addu'a tare da ku kowa Allah ya biya masa bukatar sa ta ta kansa ko Allah ya biya mana bukata ta Najeriya ta zaman lafiya da saukin alheri da albarka a mai zuwa insha Allah marasa lafiya Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu lafiya Allah kiyaye mu Allah ji kanmu Allah ji kiyaye mu da iyaye kiyaye mu da malaman mu da malaman malaman Allah saka mu sai Allah ji kanmu da maza da mata rayayyu da mace da mace ta albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah biya bukatun mu da bukatun waɗanda suke nema addu'a wurin mu Allah ya taimake mu Allah ya taimake masu taimako mu Allah ya karya ƙarya Allah ya karya ƙarya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya karya ƙarya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya kiyaye Najeriya mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ba mu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka na Nabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan bukatun mu wanda muka wanda muka tura da wanda mu tuna ba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح